الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو جوات أكو دارينا عشرين دأكو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقبر مكة ومدينة شكرا تبو دالي هدو دا أربعين دبقوي أشتوان مسلا شمي البركة مسجد الصحابة تارد أنقوى البركة muna cikin ci gaban karatun littafi mai girma mai matsayin kyada a rayuwar mu gabaci daya kitabu tauhid na babban malami almarhum sheikh muhammad bin abdul wahab allah ya shi kan malam da rahama allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya rayar da mu akan tauhidi ya karbi rayuwar mu muna akan kadai tashi da bauta za mu tashi darasi na bakwai babun alkhawfu min shirk babu wanda yake karantar da mu duk musulmin kwarai wanda ya san girman Allah ya kamata ya yi kaffa kaffa ya yi tsoron gayya afka mu shirka hali ne na mutanen kwarai suna da tsoro gadda su fada akan shirka shine alkhawfu min shirk mutum ya yi tsoron afka mu shirka Allah ya kare mu daga shirka duk abun da kake tsoro to za ka ɗauki mataci don ka abka ma abu amma in ba ruwanka da abun to ba mamaci ka samu kanka cikin abu za mu ji ayoyi da hadisai wanda ke nuna mana annaba kaka gabaci ɗai suna tsoron haɗa Allah da wani saboda sun san haɗarin shirka wanda bai san haɗarin shirka shine ba ruwansa shirka ta yi kowane zunubi muni ba wani zunubi da za a saba ma Allah da shi ya ɓata duniya da lahiran mutum kamar shirka kaga a uku gakka kuskura ka mutu a kansu a shirk wal kufr wal nifaq da ka mutu kafiri ba kai ba rahama da ka mutu mushriki ba kai ba rahama da ka mutu munafiki nifaqul akbar nifaqul i'tiqadi to ba duniya ba lahira musulmi ya kasance mai tsoron shirka gakka ga karancin shirka wa ƙaunin ta'ala malai ce faɗan Allah maɗaukacin sarki inna Allah la ya gufiru an yushraka bi Allah baya gafarta ga duk wanda ya mutu da shirka shine fassarar aya ba wai Allah bai gafarta ma wanda ya shirka duk wanda ya tuba kowane irin zunubi ne gabanin mutuwa ya tuba taballahu alai Allah sai gafarta mu wannan ita ce aqidar ahli sunna ba khawarija ne ba su ce da kai zunubi in ka tuba Allah bai kula in dai ka tuba ma dama akwai sauran rai baka mutu ba kace Allah na bari taubatan nasuha to Allah zai gafarta ayar abinda ake nufi duk wanda ya mutu da shirka kuma hujja ta zo mai ya samu wa'azi an ce wannan abu shirka ne ba bin kayan gida aje wani abu saboda aljannu sa wani abu a hannu da akidar cewa wannan zobe yake kare mutum shirka cewa duk wanda ya mutu da zobe a hannunsa a zuciyarsa zoben ke kare shi in ya mutu ya mutu dan wuta komi tsallar komi sadakarsa komi zakarsa ko mutum ya aje farin rago da sunan wannan rago ma dama akwai cikin gida zai ba ahali kariya to ya mutu akai ya mutu dan wuta ba mai ba mutum kariya in ba Allah zobe bai kare mutum rago wari bai kare mutum ko bakin bunsuru ba a bautan kowa in ba Allah dan shi kun ga ahli sunna wal jama'a da'awar su ta sha bamban da waɗanda ba su ba suna kiran mutane zuwa ga bin Allah shi kadai yanzu suna da laifi wanda yace ka bi Allah shi kadai yana da laifi ya kamata a zage ta wanda ya ce a bar shirka a bar dogaro ga kowa in ba ga Allah yana da laifi ba da laifi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi nan ma mala ya tsaye da aya ayar wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na gafarta zunubin da bai kai shirka ba ga wanda ya gada yani wanda ya mutu akan shirka Allah bai gafarta masa amma wanda ya mutu musulmi ba mai shirka ba amma yana shan giya amma yana zina amma yana karya amma yana giba wala Allah ya samu gafarar Allah shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi wa qala al-khalil alaihi salam annabi Allah Ibrahim khalilur rahman addu'a yayi dan shi mala yace ma bab al khawf min ash ashe annaba na tsoron abka ma shirka saboda kun san munin shirka ibrahim cikin addu'o'insa yace wa junubni wa baniya an na'budu al asnam ya allah ka kare ni ya allah ka kare iyana daga bautan waninka allah gadda ka samu bauta ma waninka al asnam jam'i ne na sanam duk wani abun da za'a sa a gaba a bauta mai a nemi sa'a a gare ta in ma mutum ne ko aljani ne ko mala'ika ne ya zan sana shi ne gumci abun bauta ko ma bayan Allah wanda a indiya za ka ga masu bautan ɗaci masu bautan matacce mutum ya mutu ɗan shekara ɗari sai a maida shi gumci ana neman sa'a gare ta da albarka ibrahim ya yi addu'a ya allah ka nisantar da ni duk uba na gari zai maɗiyan shi addu'a kaga bai yi kansa kaɗai fatan alkhairi ba fatan ahali shine duk su haɗu a cikin aljanna wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam wa fi hadisi ya zo a cikin hadisi annabi ya ce akhwa kuma akhafu alaikum shirkul asghar mafi abun da nake ji muku tsoro shirka karama haka annabi ya gaya masa habbai mafi abun da nake gudu ga ku abka masa nake muku tsoro shirka karama fa ila an sai an ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shirkul asghar ni ce ke shirka karama qala arriya yi dan mutane su yaba yi dan mutane su ce ka iya yin sadaka dan a ce ba kamar wani yin sallah dan a ce ba wanda ya kai wani iya sallah fada zumunta dan a ce duk danginmu ba kamar wani kun ga alkhairi ne mutum tsari amma niyyar ce ta ba ta aiki shi ake ce mariya sallah ce kai sallah ba ibada ce ba a ce manufar mutum dan a ce ka iya sallah to shirka ce amma malumai sun kira ta shirkul asgar saboda ba ta hidda mutum cikin musulunci amma takan ba ta aiki kuma takan jayo hushin Allah ga mai shi duk abin da za ka yi kai dan Allah in neman suna ne ka bari dan adam gakka nemi yardarsa kowane ne saboda bai da tabbas sa Allah gaba jama'a duk wanda ya samu yardar Allah ya samu komi amma in kai ya samu yardar mutane a cikin hushin Allah kai hasara in Allah ya soka to za ka samu nasara a rayuwarka annabi Muhammad alaihi salatu wa hadisi sahih yace ranar kiyama Allah ya suturta mu an tashi bindir Allah zai yi kira sai ya ce ma mutane waɗanda ba su yi don neman yardarsa idhabu ila allazina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza Allah zaka samu cikin su sun yi sadaka sun yi zakka sun yi hajji sun gina gidan marayu sun gina masallaci sun ci da marayu ashe ba dan Allah sun zo karɓar lada suna ganin ana ta ba abubakar lada shi ya yi na ibtiga a wajen Allah don neman yardar Allah kaɗai su ko ba su yi don haka ba Allah ya ce ku je wurin waɗanda kun kai karatu don a ce kuna da murya mai baki ku je wurin waɗanda kun kai sadaka don su ce ba kamar ku a cikin gare ku je wurin waɗanda kun kai don su yaba ku je ku ga shin za ku samu biya a wurin su malar ranar kiyama wanda kowa bai tashi da fifi ba a ce ka je wurin wani ya biya ka ƙarshen hasara kenan to annabi yana tsoron riya gatta shigo cikin rayuwar mu kaga riya ashe mutunan kwarai ace ma gudun riya innamal a'malu hadisi na arba'un na farko ce gimshikin rayuwa yal ikhlas ikhlasul ibada duk abun da za ka yi ka sa a ranka ka tunkuɗe witwasun shaidan za ka sadaka shaidan zai zo ce to ba da wajen mutane sun sa ido a kanka barin za ka yi gaka bari sai ka ce karya kace zan ba da ni dan neman yarda Allah kai ta tunkuɗe witwasun to to mutane na jin karatun kawai yana da daɗi to bari za ka yi a ni ba don su nake don Allah nake ka yi yaƙi da shaidan ba bari za ka yi ba in ka bar ibada don tsoron riya ka fada cikin wata riya kuma shi ibada dole ka yi to yanzu abun da ke kanka wajibi ka yi ikhlasi zan ba ku kikkar wani kama kunnan annabi zainul abidi gidan annabi akwai ikhlasi hamshaɗin mai dukiya ne sadakar dare ya ce duk unguwar talakawan shi ke ɗaukan nauyinsa amma ba wanda ya sani sai baya mutuwarsa sai dare ya yi dare ya ɗauki buhun alkama da matsara da mai da gishiri da naɗin kuɗi a bakin ƙofar ka ya aji sai ka fito sallar asuba ka ga an aje ma abinci kuma in ya aje zai rubuta rana da wata don baya son abincinku ya ƙare ba a kawo sabo ba ba wanda ya taɓa sani sai bayan mutuwa abun ya tsaya talaka sun ka fara magana mu na bar ganin wani alkhairi da an ka saba lahiya ashe waɗanda sun kai wankan gawa sun ga alamar wahala a ce babban mai gida haka akwai alamar dako ta ce muna sa raiwa na nake wannan sadaka wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum wajhikum la nuridu minkum jaza'an wala shukura riyana halaka mutum ha riya ce sa mu'amalar mu ta lalace muna abuta da wani ga armena ya bani kaza ni ko ga arman shi banda kobo dan ban bashi ba sai ya raba abuta dama ba dan Allah ake son juna in kana son mutum ka so shi dan Allah ba dan ya baka ba yanzu muna abuta ne sai na hasashe ni zan samu wurin wani in bai bani babu ruwan karshe to riya kowa yayi kokari ya yawaita allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam addu'a ce in kana tsoron gakka abka ma shirka kuma muminin kwarai kullu yana tsoron riya ga ashe ban yi dan Allah ba to Allah gafarta min ya aje na yi talakan ni dan ayaba da ya ji ana yabon shi sai ce Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfir li ma la ya'lamuna waj'alni khairan mimma yaqulun da ka ji ana yabon ka yi addu'a gaugawa ya Allah ya Allah ka kama da abun da waɗanda suke gai ban kai nan ba ya Allah ka gafarta mini zunubin da nake yi ba su sani ba Allah ka sa in hice yadda suke zatona sai ka tashi ka bar wurin ba daɗi za ka ji ba kana iya gane kai mai riya ne duk aikin da kake in ba a yabawa bari za ka yi misali kana kula da masallaci unguwar kana shara kowa bai taba ce ma Allah ya biya ce mutanen unguwar ga munafikai ne ba su san alkhairi ba to alamar ba dan Allah kake ba koko kana wani ibada da an ce ka jiya wa masha Allah ce ba kuma gani ba gobe zan kara muku to ba dan Allah kake ba shi mai riya yabon mai yabo bai sa ya huce gona da iri zargin mai zargi bai sa ya bar aiki ba dan kowa yake ba dan Allah yake yi to wallahi kuma ba abu mafi tsoro ga mumini kamar riya Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala yace ba abun da ke bashi wahala kamar gyara niyya yi dan Allah wallahi yana da wahala sosai fa mai bara yace yi dan Allah sai an daure saboda mumini kadai ke iya yi dan Allah dan sakamakon ba yanzu ne ba sai waɗanda yu'minuna bil gaibi suke yi dan Allah dan sun san akon a tashi za a koma wurin Allah kuma can za a samu sakamako annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya lissafa jama'a uku wanda su ne gimshikin hutar jahannam jama'a ba mashayin giya ne ba ba karuwai ne ba mazinata ne ba malam masu riya na farko in ji abahu raida malumai malumman da ba su yi dan Allah annabi ya ce ba a kawo malami ba malamin duniya ba malamin addini ya karanta qur'ani ɗalibi ne ya iya tajwidi ya iya kaza ya iya na'au ya iya sarf ya iya balaga amma ba dan Allah yake yi ba yana so a ce duk unguwar kakan ba kamar sa shi ya nuna ma mutane ai wani bai iya ba mu kadai ne malumai Allah kuma ya san gaibi dan shi duk tun wurin neman ilimi ka gyara niyyarka ba annabi ya ce duk wanda ya nemi ilimin addini dan ya ja in ja da malumai ya nuna kasawarsu ya nuna kurakuransu ko yan dan ya jayo huskar jahilai a gare annabi ce ko iskan aljanna ba zai ji a ranar kiyama kalubale ne ga ɗaliban ilimi baka neman ilimi dan duniya baka neman ilimi dan asoka baka neman ilimi a ilimin ga ana neman shi ne dan gobe kiyama annabi ya ce za a tsaida shi sai a yi mai tambaya Allah ce ba na sanar da kai littafi na ba ya ce na'am to mi kai da shi ya ce na karantar da mutane fahe da marece mu sabka da fahe ai babu gashiya mu komo da rana mu komo da yamma sai a ce kayi ne dan a ce ba kamar ka kayi kowa iya kira'a fa kad kila tun a duniya an faɗa annabi sai a kifar da shi ta huskar shi Allah zai ce a ja shi a kai shi hutar jahannama ɗaliban ilimi karantarwa da kace ka binciki ranka wai dan me muke karantar da mutane dan Allah ne ko dan a ce na iya Qur'ani dan gobe ne ko ko dan duniya mutum har da ci Qur'ani ya zo ya hasara a ranar kiyama mutum bai ma kansa adalci ba ka kwandare kana tilawa irin wahala har da Qur'ani kuma kiyama a ce ka yi hasara mutane na biyu alhazzai masu dukiya ba su gina gidan karuwa ba daga masallaci sai gidan marayu kuɗinsu alkhairi ne a zahiri amma ba su yin ba don Allah ba sai Allah ya tambaye ba na baka duk wani nau'i na dukiya yake Allah an ba to mi kai yake na sada zumunta a ƙauyukanmu a birane ni ke tallafa ma talakawa sai Allah ya ce kayi ne dan a ce ba kamar ka wurin badawa kuma an gai bacin ladar ce kaga ashe lokacin da za ka ba talaka ka tambayi kanka dan kai mai izbiri ne ko dan ka nuna rabbo ne ko dan ka nuna kahi shi iyawa ne ko ko kana yi ne dan ka samu rahama a ranar kiyama wani in ba a yabe shi bai yi wani a ƙauyen su yaji ana buƙatar rijiya matasa sun kasa yace ba ku gayi ne ba mu ni unguwarku likita tana buƙatar guruf babu huta sayan guruf sai an kira talabijin sai an nuna wane ya ka guruf don ne akwai abun da ba dole a gani ba ka ba da dukiya malam kai masallaci kai gidan marayu kai gidan miskinai ka zo kiyama a ce ka yi hasara saboda ka zalunci kanka saboda ba kai dan neman yardar Allah jama'a yanzu mai hankali tsakanin Allah da mutane wani mutum zai zaɓa a ce ka zaɓi mutane ko Allah wani za ka zaɓa Allah shi ne hankali a ce rishin hankali ne ka zaɓi mutane ka bar Allah mutum na uku su ne masu ƙarfi sun gwagwarmai a filin daga kamar yanzu 'yan agashi a ƙawa suke zuwa su ɗarma ofar da cikin rana da yunwa da kishirwa da da ake gwagwarmai yaƙi mujahidi na annabi ce ya mutu ma a hilin daga kuma safin musulmai ashe bai je dan Allah ba sai an tambaye shi ba mun baka karhi ba da lafiya kai dan agaji ne ce na'am Allah to dan mi kai mi kai da karhi sai ya ce na sa karhi na na tsufar da karhi na cikin taimaka ma addinin ka Allah ya ce a kai dan a ce wani jarumi ne ai wane ya duk dan agaji kokari ai wane ba kamar shi wane kaza ne Allah ya ce a kifi shi akan huska a kai shi hutar jahannama jama'a riya musiba ce mata na yi da yawa suna taimaka ma makwabta da dan hatsi da dan masara da dan gishiri gobe a bata wannan ibada shi Allah ya tabbatar ne fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada in zaka aiki na kwargar ka hada kowa da Allah kai dan Allah kadai da ka hada wani to aiki ya baci shine annabi da an ka tambaye shi ni ce ce shirka karama yace arriya yi dan mutane in ma su yabe ka ko su baka ko su yi kaza wa an ibn mas'ud da bani mu karanta hadisi ta san kana iya yi waɗansu su yi yabo ba kai kace su yi yabo kuma a zuciyarka ba dan su yi yabo ba sahabbai sun ce to ya rasulullah ya mutum wanda yake aiki bai yi dan mutane ba sai mutane su yi ta magana suna yabo annabi ya ce wannan ba riyadi ba wata bushara ce da Allah ke gaggauta ma mumini tun a duniya ma dama kai ba don su kai ba to yabon su bai cutar da kai amma kai kai hattara gakka zamna inda ake yabonka ka tashi ka tahiyarka ka ce Allah ka tsare ni Allah ka kare ni وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أولك عبد الله بن مسعود وانظر الله قال يشي من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار دك وندي يموت yana bautan wani Allah ne da shine kishiya fala taj'alu lillahi andadan gadda ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kun san Allah la sharika la la nidda law bai da kishiya to duk wanda ya mutu wa huwa yad'u lillahi nidda yana bautan wani Allah da khalanna ya shiga fita in dai ya mutu bai tuba ba in ji manzon Allah rawal bukhari wa li muslim رواية مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة duk wanda ya haɗu da Allah baya shirka bai haɗa Allah da komai ba da kalal janna ya shiga aljanna wa man laqiyahu wanda ya haɗu da Allah kuma yushrik bihi shay'a yana mai haɗa Allah da wani yana mai tsahi yana tsihiri yana bokanci da nar ya shiga wuta duk wanda ya mutu da shirka in ka je wurin ta'aziyya in makwabci ne baka ce Allah ya gafarta Allah ya hana wanda ka san ya mutu da shirka ko babanka ne ko inna ka ce Allah ya gafarta ba a yi ma mushriki sallah in ka tabbata kana da yaqini wallahi wani yana sihiri wallahi wani yana tsahi wallahi wancan tana bin bokaye na tabbata tana yanka da sunan wani Allah kuma ban tabbata ta tuba gabanin mutuwa in ka ga wurin ta'aziya ba ka ce Allah ya gafarta mata ko ka ga ana yi mata sallah ga ka shiga kai sallah in kai ma mushriki fatan Allah ya ji kansa kai zuhubi laifi ne amma yanzu kaga da babu shari'a ba a kula da shari'a mushriki zai mutu boka a ce ya taba sallah wai mai yanzu mu za mu gyara shi wurin Allah muna da sifa ta munafikai wani lokaci mun san mutunan banza ne wai bayan ya mutu mu ce to Allah ji kansa ya yi mai sallah dan ni abinda Allah ya hana ka tsaya a kai ka hana kanka in kana son mutum tun a rayuwarsa yi masa nasiha in ya karba ya yi sa'a in ya mutu akan shirka ba kai ba shi ba kai masa addu'a sai dai ka zo ka ce to ku yi hankuri Allah ji kan musulman kwarai shi ban da shi rawahu muslim ya riwaito wannan hadisi نعم